To, a'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawwa wannan marfar cikin ilmu ilalul hadis. Nan yake cewa jiya mun tsaya anan. Nan yake cewa yabdu yana bayyana innal ulama allazina arafu illa cewa malaman da suka yi ta'arifin illa suka bayyana me ake nihi da illa ta hadisi bi ta'rifi sabiq da ta'rifin da ya gabata harra ruhu sun tace abin kama kala hafiz bin hajar kamar yadda ibn hafiz bin hajar yake wada min kalamil hakim daga magana hakim suka ciro abin ma'ana dukkan su daga magana al-imam hakim ne suka ciro ta'arifin fa innahu qala dan shi hakim yana cewa wa inna ma yu'allalul hadis sani dai ana illanta hadisi min aujihin laysa lil jarh fiha madkhal ta hanyoyin da jarh bai shiga ciki yal jarh wa ta'dil ilimi ne daban wanda shi ana iya ganewa idan ya shahi jarh wa ta'dil abu ne zahiri wanda malamai suna gano shi amma illa ita ta zama na khafiya ce fa in na hadisul majruh saqidun wahin dan hadisin mutumin da aka soka to shi wannan sarayayye ne ko mai rauni ne wa illatul hadisi taksuru fi hadisi siqa illa hadisi kuma tana yawa ne cikin hadisan siqat amintattun mutane wanda ba su da rauni kamar yadda wani ta'arifin na illa jin an ce ma'arifatu awhamu siqa kawai shine neman kurakuran siqat manya-manya wanda ba su da rauni an yi haddisu bi hadisin lahu illa su ba da hadisi da yake da illa fa yakhfa alaihim ilmahu sai ilimin shi ilimin shi sai boye musu fa yasuru alhadisu ma'alulan sai hadisin ya kasance mai illa ne sun ba da shi ba tare da wata matsala ba amma illa sai ta boye gare su wal hujjatu fihi indana alhibz wal fahm wal ma'rifa la ghayr yace hujjar da ake gane shi a wajen mu shine kawai mahardaci na hadisi da fahimta da ma'arifa ba su daban da wannan babu wani abin da ake gano illa na kuma haka ne duka zaka ga manya-manyan malaman ilal hadis karshe ne wajen harda karshe ne wajen harda zaga su ibn abi hatim sal imam al-khallal su ya ibn ma'in da sauransu qalibun hajar ibn hajar yake faɗa aƙiba zikir hili kalamil hakim ƙarshen ya faɗi wannan zancen na hakim haza wannan magana sai ce fa'ala haza la yusammal hadisul munqati wa masalan ma'lul akan wannan ta'arifin hadisi munqati ba za a kira shi mai illa ba dan shi matsalar shi ta bayyana an gani wanda ya san sanadi ya biyo shi zai iya gane cewa akwai sakata a ciki wa alaikum salam amfani da ku kai kusa yana larwa sai ku ba shi ita ce walal hadisin da zira wihu majahul ko kuma hadisin da ya zama na marawacin shi majahul ne ko majahulul hal ko majahulul ayin au mudaffa ma'alul ko kuma mai rauni ne mai illa ba za a kira shi ba cewa ba za a kira shi ma'alul ma'ana wala yusamma al hadisul ladhi rawihu majhulun mudaaf la yusamma ma'alul idan marawacin mai rauni ne ko majahulul haid ko ayin ne ba za a kira shi da ma'alul ba dan saboda shi abu ne zahiri gashi na wanda jarh din shi ya bayyana wa inna ma yusamma ma'alulan idza ala amrihi ila shay'in min zalik ana kiran shi mai illa idan a ƙarshe wani abu daga cikin lamarin shi ya koma zuwa ga wannan ma a kauni zahirihi salama min zalik ta yadda zai iya kasancewa zahirin shi shine salama lahiya game da wannan abu a nan gurin akwai tadakuli cikin sha'anin wanda in ba malamai da suke bayani ba da wuya mutum zai fahimci me ake ne akwai wani lokacin da munkadi ko majahul zai kasance mai illa ne amma sai lokacin da ya zamana ba al'amarin ya ɓoyi ba kowa ya sani ba ya ɓoyi a zahiri kowa na ganin shi lahiyayye to a ƙarshe kamar ala sabilin misali an samu wani marauci sunan shi ibrahim bin musa ya kasance siƙa ne kuma ya kasance sun yi tarayya yana da ana da wani ibrahim bin musa shi ma da'if sai zama na wancan majahuli ne wannan kuma bayyananne ne siƙa ne an san shi to a lokacin da ya zama ana tarwaito hadisin cewa daga ibrahim bin musa kowa tunanin shi daga malaman hadisi ya tahi akan cewa daga wancan siƙaƙin ne ana wannan tahiyar wani ya yi iktishafi da bincike ya bayyano cewa wancan majahulin ne ba wannan sanannen ba ne to Mm.
wannan za a kira shi ma'alul mai illa tunda lamarin ya ɓoyi ba kowa gano ba sai wani da jihibiz daga cikin jahabiza ya bayyano shi Ya ga ta wata hanya ga shi majahul ya shiga cikin Mm.
ma'alul hakanan shi ma wannan munkaɗi نعم yace wa fi haza raddun alaman za'ama annal ma'lul yashmu kullu kullu mardud a cikin wannan akwai raddi akan wanda suke cewa ma'lul ya tattame illa ya tattaro dukkan hadisi mardud dukkan da'ifi kawai mai illa ne wanda wannan ba haka bane kuma wannan bayanin da na shi yasa rudu hatta a cikin magabatan wani yake abun yake cakule zai ga cewa kawai kowane mai rauni irsali ma illa ce Ya zama nasaka illa.
ma zan mu ga wanda ma suka ce nasaka ma illa ce وكان ابن صلاح قد قال ابن صلاح yana hada cikin ma'rifatu ulumul hadis summa ilam sannan ka sani annahu kad yutlaqu ismul illa ana itlaqin sunan illa ala gairi ma zakarnahu akan abinda ba wanda muka ambata kin ba min baqil asbabil qadiha fil hadis daga cikin sauran sababban da ke sukar hadisi al mukhrija lahu min hali siha wanda suke hudda shi daga halin siha ila halid da'af zuwa ga hali na rauni almani amin al'amali bihi alama huwa muktada labzul illa fil asar wanda suke hanawa a yi aiki da shi akan daidai gwargwadon lafazin illa abin da ya bada cikin asali walizalika najidu shi yasa muke samun fi kutubi ilalil hadis alkashir min aljarh bil kazb wal ghafla zan mu samu wani hadisin da aka illanta shi cikin kitabul kutubul ilal kamar sunan zidara qudni alhafiz nasu alkhallal da sauransu nasu al-tirmizi al-kabir ilalul kabir yace zan mu samu a cikin su jarhi wanda yake bayyananne wanda an jarraha marawancin da ƙarya to amma matsalar yadda take aka sa shi cikin illa dan saboda boyayyen abu ne ba kowa ya gano shi ba sai daga sai wani daga cikin manyan malaman ilal ilal hadisi ya bayyano abu wala gafala da rafkana wasu da hibz da mummunan harda dukansu wannan suna cikin rauni kuma a lokacin ya zama cikin illa in ya zama na boyayyu ne wani hau zalika min alwa'il jarhi ce da ma wa- irin wannan daga cikin nau'i nau'i na jarhi musamman tirmizi an nasakha illa min ilal hadis ka gani ko tirmizi ya ambaci ma nasakh hadisin da aka shahi ya bar aiki cewa illa ce daga cikin ilal hadis kuma wanda ba a yi abin gudun shi ba wanda malamai ba su tafi akan haka ba a cikin al'ilul sagir ya ambata ibn rajab ya mushi bayani ya yi bayani sosai akan wannan mas'ala kuma ilal tirmizi sharhin shi na ibn rajab sharh ibn shi- ibn rajab da ya yi shi babu kamar shi a cikin ilimin ilal a cikin ilimin ilal hadis sharhin ibn rajab da yamma ilal tirmizi sharhi ilal tirmizi babban sharhi ne wanda a wasu jami'an marhala doktora shi ake samu yan saboda mahimmancin shi da kima shi ibn hajar mun san shi ibn rajab kai babban malami ne na hadisi Mm, mm, a sosai ma ana samu shi summa inna ba'dahum adlaqa ismul illa yace sannan wasu sun yi idlaqin sunan illa alama laysa bi qadihim min wujuhil khilaf akan abun da ba ma suka ba yake daga cikin huskoki na sabani nahau kamar misalin irsalu man arsala alhadis irsalin wanda ya irsalin hadisi allazi asnada da siqa dabit wanda siqa amintacce mai harda ya kawo shi da sanadi ya kawo shi suka amintacce mahardaci ya kawo hadisin da sanadi wani kuma ya kawo shi da irsali wasu sun yi- kira shi da cewa illa wa hawala al-hafiz ibn hajar at-tawfiq bayna bayna ma yakaw min kalam ba'd ahli al-ilm saboda mas'ala ce wadda malamai suna tana da sabani sosai a kansu kowace illa kowace matsala ce cikin hadisi za a kira ta illa kowane nau'i daga cikin nau'in rauni ibn hajar ya yi kokarin hada maganganun malamai wa bayyana ma haƙaƙa ibn salah ya bayyana abin da ibn salah ya tabbatar ibn salah mu sani Allah madaukin sarki ya ma ilimin shi albarka wannan mukaddima tashi da aka ɗauka ba babban masdar cikin ilimin musalawul hadis kamar ita kawai shi dan taliki ne abin da yake karantar da ɗaliban shi a ma- makarantar shi amma kuma abin ka zai zama littafin da babu kamar shi Hmm. faƙala sai ke cewa muraduhu bi zalik abinda ibnu sala yake nufi da wannan wannan maganan ma'ana Mm.
summa ilam in wannan yace annama haqqaqahu min ta'rifil ma'lul cewa abinda ya tabbatar da shi na ta'rifin hadisi mai illa qad yaqau fi kalamihim ala ma yukhalifuhu fi kalamihim ma yukhalifuhu yana abkuwa cikin zancen su abinda ya saba ma haka yace wa tariqat tawfiq baina ma haqqaqa al musannif hanyar da za a bi wajen haƙaƙa wannan magana ta ma- musannif shine ibnu salah me yasa dan ibnu rajab yayi sharhi ga muqaddimar ta ibnu salah ya samu ta annukatu al ibnu salah yace wa baina ma ya kau fi kalamihim da tsakanin abin da ke afkuwa tsakanin ma ilimin hadisi an nasmul illa cewa shi sunan illa za udlika ala hadisin in an yi idlakin shi ga wani hadisi la yalzamu minhu an yusamma al hadisu ma'lulan istilahan bai zama tilas ba a kira hadisin da cewa ma'alul ne ba kowace illa ba ce don ta shiga cikin hadisi za a kira hadisin ne ma'alul ko al-mu'al kamar yadda yake yace izil ma'alul ma illatuhu qadiha khafiyya dan ma'alul kawai shine sai ya kasance illa shi mai suka ce kuma boyayya ce sai ta hada wannan biyu mai su in ba mai suka bace ba a kiran shi da ma'alul haka nan in ba boyayya bace ba a kiran shi ma'alul yace wal illa a ammu min an yakunu qadiha aw ghairu qadiha illa kuma in aka ce ita karan kanta sunan illak ta game a ce kadiha ce ko gwar kadiha ce ita karan kanta illak da ta shiga cikin hadisi ko mun girmanta ko mai kadiha ce ko gwar kadiha ce ana iya kiranta da cewa hadisin nan fihi illa amma ba za a kira shi da ma'alulu ba dan saboda laysa kullu laysa kullu illa dakhalat al-hadis sayyiruhu ma'alul khafiya aw wadiha boyayya ce ko a hili take kawai dai an ce hadisin nan illa ta shiga cikin shi ko ma rauni ne ko kuma wani abu ne wanda kowane nau'i na rauni za a kira shi da cewa illa ta shiga cikin hadisin nan amma ba ana nihin a kira shi da cewa ma'alul walihaza qala al-hakim saboda haka ne hakim yace wa inna ma yu'allul hadis sani dai ana illanta hadisi min aujihin laysa min aujihin laysa lil yarfi ya madkhal ta wasu huskokin da jarh bai shiga ciki wa amma qauluhu amma faɗa shi da yace wa samma tirmizi an nasakha illa tirmizi ya kirayo an nasakha illa ne huwa min tatimmati hadha tambi cikamaki ne game da wannan hadakarwa wa zalika anna murad tirmizi yace da saboda manuhar tirmizi anna al hadith al mansukh cewa hadisi mansuhi ma asihatihi isnadan wa matanan duk da yana da inganci da sanadin shi da matanin shi yana da inganci tsara alaihi ma aujaba adamul amali bi wani abu wanda zai hana aiki da shi ya faɗo mushi wa huwa nasikh shine wanda ya shahe shi kenan a nan gurin sai zamana nan idan mutum ya fahimci wannan magana ta ibn hajar cewa kowane irin rauni ya shiga cikin hadisi ana iya kiran shi cewa hadisin nan illa ta shiga cikin shi amma ba a kira shi ma'alul ba illa kenan sai zamana illa da za a ce illa ta shige shi ba a istilahin malaman ilalul hadisi ba kenan daga nan mutum ya fahimci wannan zai fahimci turmizi da yake kiran annasakha illa ba matsala ba ce ba ya san me yake ne kenan dan ya kira annasakha illa ba yana nihin ba hadisi annasikh a kira shi hadisi ma'alul a shi dai illa ta shige shi wadda ta hana ai aiki da shi illa yana nihin a ammu ma inda ulama ilalul hadisi وما ذكره الحافظ ابن حجر أن من أن اسم الإلا إذا أدلك ابن حجر أبن دي فدانا cewa sunan illa idan an yi idlakin shi ala hadisin akan hadisi la yalzam min an yusamma al-hadis ma'lulan istilahan bai tilasawa a ce kawai hadisin an kira shi ma'luli ga istilahin malamai izil ma'lul ma illatuhu qadiha khafiyya dan mai illa shine wanda illa shi mai abin suka ce tana suka hadisin kuma boyayya wal illatu amma min an takunu qadiha wa ghairu qadiha illa kuma ta gama ce ba kadiha ko ba mai kadiha ce ko fadiha ko boyayya ya ce ijtihadun minhu ijtihadi ne kokari ne na ibn hajar bincike ne na ibn hajar mukhalifan lima alaihi ammalu aimatul hadis wanda ya saba ma abinda aikin malaman hadisi ke kai ya ga yadda malamai suke wani ra'ayin aka kawo shi na wani malami ɗari bisa ɗari zaka ji cewa ya yi wannan taujihin ya yi sosai to amma kuma ya kaga an yi raddin shi sai kaga an zo da magana ta huta wannan duka bayanin da aka yi na ibn hajar to shi yana nunin cewa magana ta ibn hajar ba haka bane ya ce fa kutubul ilal littafan ilalul hadis allati sannafa al a'imma wanda magabata suka wallafa su fiha tawassu'un sun yalwata a cikin su fi zikir kulli ma yu'allu bihi hadis cikin ambatan dukkan abin da ake illanta hadisi da shi wa ja'alu zalika fi abwabil ilal allati yuraddu biha hadis kuma sun sanya wannan cikin kohohin da ake babu abuwa ɗin da ake bata hadisi a ce yana da illa wannan gurin ga misalin ce misalin shi ibn abi hatim abdurrahman ibn abi hatim cikin ilal yake cewa na tambayi babana game da hadisin da amr ibn khalid ya rauto shi daga zaid ibn ali daga baban shi daga ma'aihon shi aliyu in kasara hidazan daihi ali cewa ɗaya daga cikin damtsan shi ya kare sai annabi ya umarce shi ya shafa akan aljaba'ir karan duri na ga mai rudatul wannan bulugul maram ya kawo shi faƙala abi ya ce babana sai ya ce wannan hadisin baɗulun ne la asala lahu amr ibn khalid maturukul hadis wannan maturukul hadis ne ya ce samun amurbin khalid cikin wannan hadisi illa ce zahira da kowa yana iya gane ta tare da wannan abu hatim ya kira shi da mai illa kenan wannan ya yi raddi ga wancan magana ta ibn hajar hatta san mabin al-jawzi kitabu hatta ma da ibn al-jawzi kira littafin shi al-ilal al-mutanahiya wa hiya ilalun zahira illoli ne wanda suke zahirarru la ya khafa ala kullu man tala'ahu basu boyuwa ga dukkan wanda yake bincike karanta littafi walam najid ahadan minhum to mu samu wani ba daga cikin su zakar hazal allazi qala al-hafiz ibn hajar ya ambaci wannan abun da hafiz ibn hajar ya ambata ya cewa alaihi akan wannan bayanin fallazi ya zaharu jawazu idlaqi ismul illa abin da yake bayyana ya halitta ayi idlaqin sunan illa akan kowane qadihi cikin hadisi sawa'un kana zahiran aw khafiyan duk ɗaya ne a bayyana ko a boye fi sanad aw fil matan cikin sanadi ko kuma cikin matani wa jawazu tasmiyatul hadith allazi yujad fihi illa da halaccin a kira hadisin da aka samu illa cikin shi ma'alulan ko kuma mu'al sai dai isti'malin cikin illa khafiya an ya fi samuwa sosai cikin abin nan littattafan da istilahin sai ta hi akan haka wa kama ibnu wanda suka zo bayan ibnu salah nan ne zan tashi ku to bismillahir rahmanir rahim sharhin ilalul hadis na mustafa al-adawi yace uzkur ba'dul akhdar allati yaqau fiha al-hakim ambaci wasu daga cikin kurakuran da hakim yake fada a cikin su inda qaulihi a wajen hada shi cikin mustadrak din shi yake cewa sahihun ala shart shaykhain wa lam yukhrija sahihi ne akan sharadin bukhari da muslim musu huddo shi ba kuma nan ya kamata mu tunatarwar da muke ya kamata a ce duka wannan manya-manyan littattafan na hadisi da muke ta ambata mutum ya kasance yana da su yanzu kama wannan aka yi ta ambata mutum bai da littafin kusan amma banza amma yana da littafin kai tsaye yana iya koma cikin nazarin shi da binciken shi ya samu musamman ma manya-manya wanda a cikin mai neman ilimin hadisi dai dalibin hadisi wanda tilas ne wajibi ne a ce ya same su manya-manya kamar irin wa'annan da su mustapha raja da nan an wuce magana su kutuba sitta su son dama wajibi ne ga kowane ɗalibi ma ba himin mai neman hadisi shine an yawa na hakim a kuna da shi yawa ya ce ya amudul hakim rahimahullah hakim yana nuhata Allah mashi rahama masalan misali ya sanadin fihi hushaim zuwa ga wani sanadi wanda akwai hushaimu an zuhuri mu lura da kyau wanda akwai da wannan misalin mutane malamai yawanci suke ba da misali wanda hushaim ne daga zuhuri ya rawaito sai ku sai ce sahihi ne a kalan sharadin bukhari da muslim wala mai khurijahu wa zalika minhu bina'an ala anna Hushaym kuma ya gina magana shine akan cewa Hushaymu da Zuhuri suna daga cikin rijalu sahihain Bukhari ya huddo hadisin Hushaym ya huddo na Zuhuri wa haka nan shi ma wannan Zuhuri Muslim ya huddo na su duka biyu. Da ya ce wa kaunuhuma min rijali shaykhain sahihin sahih kasancewar dukkan su Hushaimu da Zuhuri mazajen Bukhari da Muslim magana ce haka ne kamar yadda hakim ya faɗa Allah ji kanshi yace lakin huna nuqta sai dai na akwai ta nuqta da waka al-hakim bi sababi hafil waham dalilin ta hakim ya faɗa a cikin kuskure alama saurara hiya ita ce anna Hushaimu da'ifun fi Zuhuri khassa Hushaimu sika ne mutumin kirki ne amma a duk ruwayoyin shi ake nihi banda mutum ɗaya idan ya yi ruwaya daga Zuhuri kadai wannan kuma rauni gare shi ruwa ya shiga zuhuri rauni gare ta ya ce falami orijil bukhari bukhari bai huddo ba da muslim hushaimu an zuhuri gaba daya da wannan jonin da wannan tarkibin amma hushaimu daga kowa kaga an huddo a bukhari an huddo a muslim amma ba daga zuhuri ba dan in daga zuhuri ne yana da rauni ya ce wa inna ma akharaja li hushaimu an gairi zuhuri sun huddo daga hushaimu ga wani malamin da ba zuhuri ba wa akharaja li zuhuri min ruwayatu gairu hushaimu anhu kuma zuhurin sun hudo ruwaya shi ta wasu ɗaliban shi amma ba wadda zuhu wannan hushaim ya rawaito daga gare shi ba in ce wa zalika da annan hushaim kana kar da kala ala zuhuri wannan kuma abin da yasa aka samu haka dan hushaim ya zo wajen zuhuri fa akhadha anhu 20 hadisan sai ya amshi hadisai 20 daga gare shi fa laqiyahu sahibul lahu huwa raji wani abokin shi ya gamu da shi yana komawa fa sa'ala huru ya tuha ce mishi inda an ga wannan hadisan wa kana samarihun shadida a lokacin akwai iska mai tsanani fa zahabat bil awraqi min yadir rajuli sai iska ta warce ta kardun nan tattahi da su fa sara hushaimu yuhaddisu bima allaka minhu bi zahabi bi zihni sai hushaimu yake ta'aliki yake allaka hadisan nan yake kawo su a matsayin la alhamdulillah ah kullu ce fasara Hushaim muhaddis bima allaka minhu binha bi zihni sai Hushaim ya kasance yake kawo su mu'allakai da abin da ya hardace na kwakwalwar shi kenan ba sanadin yake kawo ba a mu'allak kawai yake kawo su hadisan nan 20 ya san cewa misali akwai biyu na farko daga abi horaira uku na ibn abbas kaza har zuwa karshe to amma daga malamin da ya bashi daga zuhuri kin daga zuhuri zuwa ga wannan sanadin ya jero shi sanadin da zuhuri ya bashi wannan kuma bai da saboda ya rubuto kenan bai har da ce ba iska ta warce wala mai kuna atkan hibzaha bai kyautata har da ce su ba fa wahima fi ashiya'i mina sai ke kurakurai cikin wasu daga cikin su duk fa fi zuhuri bi sababiha ina zuwa sai aka raunana shi cikin zuhuri da sababin da sababin wannan illa sa wannan sababin wa kazalika alqawlu fi simak haka na wannan misali na hukunci haka magana take daga simak daga ikrama sanadi ne muflaqu min rijal shaykhaini an gama shi daga mazajen shaykhaini irin waccan matsala ta farko bukhari ya hudo daga ikrama hakanan kuma ya huddo daga simak ya huddo hadisin simak amma ba simak daga ikrama ba ajuna ba haka yace simak yana daga cikin rijalin muslim ikrama yawa simak bin harb ikrama ikrama maula bin abbas shi ma yana daga cikin rijalul bukhari faɗa shi idan yace simak daga ikrama bai cikin sharaɗin bukhari bai cikin sharaɗin muslim kenan in yayi wannan joni yace fa huwa ala sharɗi shaykhaini kuskure ne ba karami ba to iri wannan misali ne akwai jiyawa irin wannan yace warwayatu simak an ikrama muttariba ruwaya ta simak daga ikrama tana da ittirabi amma fa yaqulu al-hakim sai hakim ya hada fi isnadin cikin isnadi ka simak an ikrama kamar simak an ikrama innahu ala sharɗi shaykhaini yace akan sharadin bukhari da muslim suke fa yazharu wahamuhu fi zalik sai kuskuren shi ya bayyana cikin wannan kuma ce fayan bagi an hukuma ala kullu hadisin ya kamata a yi hukunci ga kowane hadisi ya ce bi ma ya stahiku ba da nazar da abin da ya cancance shi bayan duba fi turuki cikin hanyoyin shi wa fi sanadihi da sanadin shi warwa tuhu da marawaitan shi kenan ba za a dogara ba da faɗar al'imamul hakim allah mashi rahama akan ingantawa dole ya cancanci kamar su ibn hibban ne masu tasahulanci duk mai mutasahilin yahudu hadisi dan ya ce sahih su ibn sakan yana da sahih ibn hibban haka nan ibn al-jarud al-muntaka shi ma haka nan dukan su in sun hudu sun ce sahihi ba a dogara da wannan sai an yi bincike sanadin an yi darasa sanadin hadisi an ga abin da ya dace a bashi babu wata matsala tattare da shi zan takaita nan ko insha Allah
Thank you.